Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A hudu ba mutu yau, wa ci gaba ne da hudubobinmu a kan haƙoƙin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukacin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah shi yadda shi shine shi zai wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya na tabbata shugabanmu annabinmu macicinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne kuma bawan Allah ne zababban Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah kai dadin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama ba haka ya ku bayan Allah ina yi muku wasisi da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya kuma Allah wanda ita ce huduwar mu ta takwas daga na da haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zababban Allah wanda Allah madaukakin sarki ya zabe shi ya fifita shi akan dukkan talikai ya aiko shi a matsayin annabi na ƙarshe wanda ya zama wajibi akan kowane musulmi ya san su kuma ya aiki da su dan su zama sanadiyar riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hajjina saba'in da ɗaya shi ne wajibi ne kowane musulmi ya yi imani cewa garin da Allah maɗaukacin sarki ya sa aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki nan ne alƙiblar musulmi dole musulmi ya yadda cewa maka ita ce alƙiblarsa an samu hadisi daga barra dan azib yadda Allah ta kara tabbata a gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam farkon lokacin da ya zo Madina zuwansa a Madina lokacin da ya dawo Madina wato ya sauka a wajen baffanninsa mutanen Madina kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wata goma sha shida yana sallah a madina amma ana kallon baitul maqdis wasu suna cewa wata goma sha bako wasu suna wata goma sha shida maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana kallon baitul maqdis amma zuciyarsa ya fi sha'awar a ce ina ma an masa umarni ya ringa kallon ɗakin Ka'aba Makka inda ya baro to haka nan ya ringa suka yi waɗannan salloli wata rana sun yi sallar la'asar Allah maɗaukakin sarki ya ba da umarni aka canza wato alƙibla wanda banda yanzu duk wanda yake zuwa aikin makka ko aikin hajji ya je madina zai ga masjidul iblatai da yawa sun gan su lokacin alƙiblar suna nan amma yanzu an goge saboda aka samu mutane su ce sai sun dana sun tuma bari su yi sallah ta nan kuma su yi sallah ta ta irin wanda aka yi waccan shi yasa aka goge amma da wanda ya je yan shekarun baya zai ga masallacin yanda yake da ana sallah ta ana kallon baitul maqdis sai aka dawo ana kallon Ka'aba garin Makka da umarnin Allah madaukakin sarki wanda ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi sallah tare da shi ya tabbatar da an canza alƙibla ya taho ma ya samu wasu suna cikin sallah su wasu san labarin ba cewa an canza alƙibla haka ya zo ya sanar da su suna cikin sallar suka juya suka juya suka dawo kallon ɗakin ka'aba su kansu yahudawa abin yana burge su a ce ana kallon baitul maqdis ana sallah haka nan sauran nasara amma Allah madaukakin sarki ya ya ji koken manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya canja alƙibla da haka makka ita ce alƙiblar musulmi daga lokacin da aka canza har zuwa tashin alƙiyama yadda da wannan da imani da wannan haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙi na 72 shine musulmi ya imani cewa garin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam dujal ba zai shiga garin ba dujal wanda yana nan tafe hadisin Anas dan Malik da Allah su ƙara tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani gari a duk duniyar nan face duza zai shiga wannan garin yace sai dai garin makka da kuma garin madina yace da makan da madinan Allah madaukakin sarki zai sanya mala'iku su yi tahu su kewaye garin ruwan su kewaye maka su kewaye madina su yi gadin garin shi yasa zai yi kokari ya shiga makka ba zai iya ba zai yi kokari ya shiga madina ba zai iya ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita kuma madina a lokacin ne za ta yi wani girgiza guda uku za a yi girgiza a cikin madina girgiza har guda uku a wannan girgizan duk wani kafiri da wani munafiki zai fice a cikin garin madina wani hadisi ne na imam bukhari da imam muslim haƙi na 60 na 73 shine musulmi ya imani cewa garin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam annoba ba za ta shiga garin ba an samu hadisi daga abi hurairah da Allah su kara tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce madina da makka a kewaye suke da mala'iku duk wani mashigan su akwai mala'ika dujal ba zai shiga ba kuma annoba ba za ta shiga ba wannan hadisi ne na imamu ahmad haƙina saba'in da hudu musulmi ya yi imani cewa garin da manzon Allah ya yi hijira ya koma shine garin Madina wannan gari da manzon Allah ya koma to shine garin da Allah madaukake sarki ya yi masa umarni na ya koma garin ya zauna a garin an samu hadisi daga Abi Hurairah da Allah ya kara tabbata a garin shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ni da na koma wani wata alƙarya garin da zai ta zo ta mamaye ta yi galaba akan dukkan garuruwan duniya ita ce garin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suna kiranta Yasriba wannan suna na Yasrib shine sunan Madina a lokacin jahiliya shine kuma sunanta da munafikai suke kiranta domin ku a Qur'ani da kadi Yasriba zaka ji Allah yana hikayar labarin munafikai ne abinda suka faɗi suka kira ta don haka musulmi yanzu bai kiranta ya ba ko dai ya kira ta madina ko ya kira ta tsiba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ita ce madina kuma za ta kore mutane munafikai da kafirai daga cikinta za ta kore su daga cikinta kamar yadda ka san wuta tana cire da ci a jikin karfe wannan hadisi ne na imam bukhari da imam muslim haƙi na saba'in da biyar shine musulmi ya imani cewa garin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi jira nan ne imani zai tattare ya tattare ya koma shine garin madina imani zai tattare daga duk inda yake ya koma garin madina yadda ka san macijiya tana tattarewa ta shiga cikin raminta maza an samu hadisi daga abi hurairah da Allah ya kara tabbata a gare shi yace maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce imani zai tattare ya tattare ya koma garin Madina kamar yadda kuka ga macijiya tana tattarewa ta shige raminta shi yasa garin Madina gari ne na musamman gari ne wanda imani yake yawo yadda kura take yawo a garuruwan ku haka imani yake yawo a garin Madina idan kana cikin Madina zaka ji kana karuwa da imani zaka ji kana samun canji a cikin zuciyarka yanda ka san dai kura in kana yawo a garin nan ba ka sanin lokacin da rigar ka za ta yi datti tana taba ka tana samun rigar ka sai da yamma ka cire ka ga riga ta riga ta yi datti to haka nan Madina take wajen imani ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku kwara bauta nan duniya da kuma kiyama ku sani haƙi na 76 shine musulmi yayi imani cewa garin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa gare shi gari ne mai albarka Allah madaukakin sarki ya albarkaci Madina an samu hadisi har wa yau daga Abi Hurairah da Allah su tsara tabbata a gare shi yace mutane idan farkon shuka idan suka yi shuka a Madina farkon wato shuka abin da ya so matsurowa ne 'ya'yan wato itace na farko da suka so mu samu daukan shi suke su kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya karbe shi idan ya karba sai ya rike sai ya yi addu'a wata rana sun farkon shuka ta fito suka kawo manzon Allah ya rike abinda suka kawo masa yayi addu'a yake cewa ya ubangiji ka sanya albarka a cikin ƴaƴan itacen Madina ya ubangiji ka sanya albarka a cikin garin Madina ya ubangiji ka sanya albarka a cikin wa mene dan uwan mudu ne da Allah banda mudu na bayan mudu wanda ake awo da shi tiya hausa ce ko to a cikin tiyar madina sa'annan ka sanya albarka a cikin mudun madina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya ubangiji annabi Ibrahim bawanka ne kuma badaɗayinka ne kuma annabinka ne shi ya yi wa makka addu'a na labarin da Allah ya bamu a cikin alkur'ani na addu'ar da annabi ibrahim ya yi na Allah ya albarkaci garin makka kuma Allah ya karɓa ya sanya mata albarka sai maza Allah ya ce to ni kuma ina roƙonka a kan garin madina Allah ka sanya albarka ninkin abin da ka sa a makka wato Allah ka ninka albarkar da yake maka a cikin garin Madina wani hadisi ne na Imam Muslim sana akwai hadisin Anas yadda Allah ya tsara tabbata a gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi addu'a yace Allah ina roƙonka ka sanya albarka ta zama ninki biyu irin albarkar da nake maka ka ninka ta a cikin garin Madina wani hadisi ne na Imam Bukhari da Imam Muslim haƙi na 77 shine musulmi ya yi imani cewa garin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa garin shi ma harami ne yanda ka san haramin garin makka kowa dai ya san abin da Allah madaukakin sarki ya gaya mana dangane da makka wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuku min azabin ali to haka nan madina take da zaran kayi niyyar sabon Allah to shikenan tun baka yi ba za a rubuta maka zunubi cewa kayi nan ne kade garin da yake da wannan martaba a duniya sauran garuruwa an kai niyyar sabo ma ka fasa halla da ake baka Allah madaukakin sarki ya tsare mu an samu hadisi daga Abdullahi dan Zaid yadda Allah ya kara tabbata a gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Annabi Ibrahim ya mai da Makka ta zama harami yayi mata addu'a to ni kuma in ji annabi sallallahu alaihi wasallama na mai da madina ta zama harami kamar yadda annabi ibrahim ya mai da makka ta zama harami kuma nayi nayi mata addu'a Allah ya sanya albarka a cikin mudinta da tiyarta irin yanda annabi ibrahim yayi wa garin makka addu'a wannan hadisi ne na imam bukhari da imam muslim haƙi na na saba'in da takwas shine musulmi ya imani cewa garin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira ya shiga wato dujal ba zai shiga ba ai an san dujal na yau ana jin sunan shi to lalle a yi kokari a san shi yana daga cikin alamun tashi alkiyama mutane su manta da labarin dujal kai yana cikin alamar tashi alkiyama har limawai su daina hudu ba akan dujal alama ce ta tashin alkiyama ai gum amanta da shi alhalin kuma yana kusa da zuwa yana kusa da zuwa kamata ya yi ta maganarsa don me don ai ta faɗakar da mutane don abubuwan da suke ta faruwa yanzu abubuwa da yawa kamar shirin tarbansa ana ta juya 'ya'yanmu ana ta juya har manyanmu ana ta sa su suna ayyuka na tarban dujal ayyuka wanda suke shiri ne na tarban dujal dan in yazo shikenan da ya iso shikenan mutane sun zama nashi Allah ya tsare mu an samu hadisi daga abi huraira a yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi yake cewa a daga abi abi huraira yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi yake cewa a sassan shiga garin Madina akwai mala'iku Allah ya sanya su sun tsare annoba da dujal ba za su shiga garin Madina ba wannan hadisi ne na Imam Bukhari da Muslim amma bayan garin Madina yadda dujal zai je ko ina zai zo Abuja zai zo Kano zai zo Kaduna zai zo Jos zai zo ba inda ba zai je ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani gari da ka sani a duniyar nan fatin sai ya taka garin sannan sai ya hallakar da mutane a garin sai ya mai da mutane kafirai matsalar dujan ba maganar ma kisan mutane ba ne a'a maganar kafirtar da mutane ne shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa tunda Allah ya yi duniya ba a taba duniya ba taba ganin musifa ba irin musifar dujan mu duniya ba taba ganin tashin hankali ba da shiga musiba irin musifar dujal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani annabi da yazo ya wuce face ya ba wa mutane labari dangane da dujal har annabi sallallahu alaihi wasallam to ku zan gaya muku abinda babu wani annabi da ya gaya wa al'ummar sa shi yace shi mai ido ɗaya ne kuma ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane zai zo da ido ɗaya to kun ga ido ɗaya nan yanzu yana nan ana ta yawo da shi yana nan ana ta yawo da shi har yara za ka ga suna sa gilashi da ido ɗaya eh duk yana daga ciki kaman wasa wasa wasa har ta Allah ta kasance Allah ta tsare mu haƙina tamanin na saba'in da da tara to shine imani cewa wancan dujal ba zai shiga ba wancan annoba ba za ta shiga ba saboda hadisi guda ɗaya ne hadisi duk ɗaya ne ya magana abubuwa guda biyu shi yasa aka tara su a waje ɗaya da haka shine na ba saba'in da tara haƙi na tamanin shine musulmi ya yi imani cewa garin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira duk mutanen da suke garin duk makircin da aka musu Allah zai yi maganinsa wannan kuma daraja ce daukaka ce da Allah madaukake sarki wa mutanen Madina an samu sa'id hadisi daga sa'id dan sa'ad dan abi waqas da Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wani mutum da zai wa mutanen Madina makirci fate wannan makircin ya zagonye kamar yadda ka san gishiri yana zagonyewa a cikin ruwa da haka mutanen Madina musulunci ya mana umarni mu girmama su mu girmama su girmamawa ya ibada ce ka girmama mutumin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake cewa ba wanda zai so mutanen Madina sai mumini ba wanda zai ki mutanen Madina sai munafiki da haka alamar munafurci ne kana gaba da wani mutum a Madina shi yasa in kana Madina to ka gane kana wani gari na musamman wadan daban Allah madaukakin sarki ka datar da mu ya ku bayan Allah ku yawaita wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati wa a cikin lokutan ku daren ku da ranar ku da kasuwannin ku da wuraren ayyukan ku musamman a irin wannan rana ta Juma'a mai albarka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce mu dan mu samu tsira duniya da lahira Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعزل له يوم القيامة أجرا عباد الله هذه هي خطبتنا الثامنة حول حقوق الحبيب المصطفى والنبي المجتبى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم التي يجب علينا معرفتها والعمل بها لتكون لنا سببا في التمسك بسنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فلنواصل واحد وسبعون الإيمان بأن بلد مولده صلى الله عليه وسلم قبلة المسلمين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبل قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل آه قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذا, صل إذا إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك رواه البخاري ومسلم اثنان وسبعون الإيمان بأن بلد مولده صلى الله عليه وسلم لا يدخله الدجال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيدعوه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نكابها نكب إلا عليه الملائكة صافين يهرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله فيخرج الله كل كافر ومنافق رواه البخاري ومسلم ثلاث وسبعون الإيمان بأن بلد مولده صلى الله عليه وسلم لا يدخله الطاعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على كل لقب منها ملك لا يدخلها الدجال ولا الطاعون رواه أحمد أربع وسبعون الإيمان بأن بلد هجرته ومقامه صلى الله عليه وسلم هي المدينة عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديث رواه البخاري ومسلم خمس وسبعون عباد الله الإيمان بأن بلد هجرته صلى الله عليه وسلم يلجأ إليه الإيمان كما تلجأ الحية إلى دهرها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يعرض إلى المدينة كما تعرض الحية إلى جحرها رواه البخاري ومسلم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم الإيمان بأن بلد هجرته صلى الله عليه وسلم مباركة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في ساعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإنه دعا لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك بمكة ومثله معه رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينه ضعف ما جعلت بمكه من البركه رواه البخاري ومسلم سبع وسبعون الإيمان بأن بلد هجرته صلى الله عليه وسلم حرم مثل مكة عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وسعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة رواه البخاري ومسلم ثمان وسبعون الإيمان بأن بلد هجرته صلى الله عليه وسلم لا يدخلها الدجال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الداعون ولا الدجال تسع وسبعون الإيمان بأن بلد هجرته صلى الله عليه وسلم لا يدخلها الداعون الحديث السابق ثمانون الإيمان بأن بلد هجرته صلى الله عليه وسلم محفوظة من كيد الكائدين عن سعيد بن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماء كما ينماء الملح في الماء رواه البخاري ومسلم عباد الله أكثروا من الصلاة والسلام على المصطفى البشير في أوقات نهاركم وليالكم وفي ساعات بيوتكم ودكاكينكم ودكاكين أسواقكم ومحلات أعمالكم وبالأخص في مثل هذا اليوم يوم الجمعة المباركة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين يا عزيز يا قوي يا متين اللهم ول خيارنا أمورنا ولا تول شرارنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هدنا في من هديت وآتنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعديت واصرف عنا برحمتك شر ما قديت فإنك تقدي بالحق ولا يقدى عليك اللهم آمنا في أوداننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا ما رأت لقلوبنا وأبداننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منا والميتين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله